بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba muna cikin babin da yake magana akan falalar yunwa da kuma haƙuri ga wanda Allah ya jarrabe shi da rayuwa mai kunci da kuma rashin bararrajewa a rayuwar duniya muna cikin hadisan ne sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokaci yayi قال رحمه الله وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت an karbo daga asma yar yazidu Allah ya yarda da ita tana cewa كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل hannun riga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance zuwa idan hannu رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma suka ce hadisi ne mai kyau
وعن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi yana cewa إنا كنا يوم الخندق نحفر mun kasance ranar khandaq muna yin rani فعرضت كدية شديدة
sai muka samu wani guri faƙo wanda yake da tsananin ƙarfi
فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق sai suka zo suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani guri ne mai tauri wanda ya bujiro mana lokacin da muke haka ƙatar rami فقال أنا نازل sai annabi ya ce ba matsala ni zai shiga ramin dan na haka shi ثم قام وبطنه معصوب بحجر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a lokacin ya ɗaura cikinsa da dutse ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا mun yi tsawon kwana uku ba ma ɗanɗana wani abin ɗanɗano
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيما sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abin haka sai ya dauki gurin da shi sai ga shi gurin kawai ya koma kamar irin ƙasa mai taushi wacce kowa zai iya haƙawa فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت sai jabir ya ce ya manzan Allah ka bani izini mana na ɗan je gida فقلت لامرأتي رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء sai na ce da matata wallahi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wani abu wanda gaskiya ba zan iya jurewa ba shin kina da ɗan wani abu da za a iya sawa a baka فقالت عندي شعير وعناق sai take cewa eh ina da sha'ir da kuma ɗan akuya haka فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة yake cewa sai na yanka ɗan akuyan na kuma samu wannan sha'ir ɗin na mayar da shi gari har muka ɗauki la- naman kuma muka saka shi a cikin tukunya ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin an riga an gama gyara garin والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج ita kuma tukunyar an riga an ɗora ta akan murhu ta kusa ta ta zama cewa ta nuna
فقلت أعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان sai na ce ya manzan Allah ina da wani ɗan abinci ne in zai yiwu ka zo da mutum ɗaya ko mutum biyu tare da kai domin su ci wannan abincin قال كم هو sai na ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni ya ce yaya yanayin abincin yake فذكرت له sai na kwatanta masa yawan abincin فقال كثير طيب ya ce "Ka- ai wannan yana da yawa kuma abinci ne mai kyau
قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي
yace amma ka gaya wa matarka kada ta sauke tukunyar da kuma wainar daga gurin da ake toyawa har sai na zo
فقال قوموا sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi فقام المهاجرون والأنصار sai gaba ɗaya waɗanda suka yi hijira da kuma mutanen madina gaba ɗayan suka taso فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم sai na shiga wajen matata na ce ka kin ga abin da ya faru gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi da dukkan waɗanda suke tare da shi mutanen makka da kuma mutanen madina قالت هل سألك ta ce ya tambaye ka yanayin abincin قلت نعم ta ce
قال ادخلوا ولا تضاغطوا ba matsala ku shigo amma kada ku yi turereniya فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور
annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana yayyanka ita wainar yana kuma haɗa naman yana saka shi a cikin wannan tukunya yana haɗa su إذا أخذ منه يقرب إلى أصحابه duk lokacin da ya ɗauka sai ya kusanto da shi zuwa ga sahabbansa ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yayyanka wannan naman yana cakuɗa eh, wainar haɗe da eh, tukunyar da take tare da ita yana cakuɗawa tsakanin eh, naman da kuma ita wainar yana kawo wa sahabbansa suna ci har sai da suka ƙoshi kuma wani abu ma ya ragu فقال كلي هذا وأهدي ya ce ki ci wannan ke kuma kuma ki yi kyauta فإن الناس أصابهم مجاعة yake cewa saboda mutane fa suna cikin yunwa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية قال جابر a wata ruwaya jabir yake cewa لما حفر الخندق رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم خمصا yake cewa lokacin da aka yi rami a a khandak lokacin yakin khandak sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fama da yunwa فانتفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء sai na garzaya na tafi wajen matata na ce shin kina da wani abu فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا tabbas na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fama da yunwa mai tsanani فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير sai ta fito da wata jaka wacce a cikinta akwai sa'i na sha'ir dama kuma muna da wata ɗan ƙaramar dabba wacce ta saba da mutane sai na yanka dabbar ita kuma sai ta dandaka wannan sha'ir ɗin ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها aiki cewa sai na ɗauki wannan sha'ir ɗin da kuma naman da muka yanka aka zuba shi a tukunya ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ta ce kada ka kunyata ni da manzon Allah mana da wanda yake tare da shi فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك yake cewa sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sirri na ce ya manzon Allah na yanka wata yar dabba da muke da ita kuma na niƙa wani sa'i da nake da shi na shaya don haka ka zo mana mu tafi tare da eh, wasu mutane
فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فهيا هلا بكم
Ah, sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela yake cewa ya ku mutanen khandaq tabbar tabbas jabir ya yi mana wani abinci don haka ku zo mu tafi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sauke tukunyar ku kada kuma ku yi waina da garin ku har sai na zo
فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك yake cewa kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da ni mutane suna bayan sa har na zo wajen matata sai take ce min ya aka yi haka
فقلت قد فعلت وال... قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجيننا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك
sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo sai ya yi tofi kuma ya sanya albarka a cikin tukunyar mu sannan kuma ya yi tofi ya sa albarka a cikin garinmu
ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها yake cewa ki kira mai yin waina ta yi waina tare da ke sannan kuma ki karkato da tukunyaki amma kada ki saukar da ita
وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو jabir yake cewa sun kai su dubu amma na rantse da Allah sai da suka ci har suka bar abinci kuma tukunyarmu ta zama kaman ma ba a ɗauki komai ba a cikinta haka garinmu shi ma ya zama kamar ba a yi wata waina ko guda ɗaya da shi ba
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال أبو طلحة لأم سليم abu talha yana cewa da ummu sulaim قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع na ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rauni kuma akwai alamar yunwa a ciki فهل عندك من شيء shin kina da wata a, ajiya ne da kika yi
فقالت نعم sai ta ce eh فأخرجت أقرافا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه na'am yake cewa sai ta fito da wasu 'yan ƙwayoyi haka na sha'ir sannan ta ɗauki a, kallabinta ta zuba wannan ƙwayoyin na sha'ir ta dandaka shi a ciki
ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس
yake cewa sai ta aika ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana zaune a tare da shi kuma akwai mutane
فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة yake cewa sai na miƙe musu sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce abu talha ne ya aiko ka فقلت نعم sai ya ce eh فقال ألي طعام saboda abinci ne ya aiko ka فقلت نعم sai na ce na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ku tashi ku tafi وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة yake cewa sai na tafi a gaba gare su har na je wajen abu talha
فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما يطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم yace sai na je sai na ba su labarin abin da ya faru sai abu talha ya ce ya ke ummu sulaim annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya zo da dukkan mutanen da suke tare da shi alhalin kuma ba mu a- da abin da za mu ciyar da su sai ummu sulaim mace mai hankali sai take cewa Allah da manzansa su ne mafi sani فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل sai abu talha ya tafi har ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da abu talha har suka shiga gidan tare فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي ما عندك يا أم سليم sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kawo abin da kike da shi ya ke ummu sulaim فأتت بذلك الخبز sai ta zo da wannan wainar wacce ta riga ta yi فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni aka gugutsara wannan wainar sai ummu sulaim ta zo da wata gora da take da ita wacce aka yi ta da fata sai ta zuba miya akan wannan wainar da aka gugutsara
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a akan wannan abincin ثم قال إئذن لعشرة ya ce shigo da mutum goma فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا sai ya ba su izini suka shigo suka ci har suka koshi ثم خرجوا sannan suka fita ثم قال إئذن لعشرة sannan ya ce ka sake yi wa mutum goma izini فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا sannan ya musu izini suka shigo suka ci suka koshi har suka fita ثم قال إئذن لعشرة sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a sake yi wa mutum goma izini su ma su shigo حتى أكل القوم كلهم وشبعوا haka aka yi ta yi har duka mutanen suka ci suka koshi والقوم سبعون رجلا أو ثمانون mutanen kuma sun kai mutum saba'in ko tamanin متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل annabi sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba yana shigo da mutum goma yana fitar da mutum goma har sai da dukkan mutanen suka shigo
فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها bayan nan aka tattara abincin sai aka ga ya koma kamar yadda yake kamar ma kafin mutanen su ci
وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا yake cewa aka dinga shigo da mutum goma goma suna ci har mutum tamanin suka shigo suka ci bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin shi da mutanen gidansa sannan kuma aka bar ragowa وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم a wata ruwayar kuma suka bar abin da aka ba wa makota
وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال a wata ruwayar da anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yini sai na same shi yana zaune tare da sahabbansa وقد عصب بطنه بعصابة فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه yake cewa na sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa sai na ga ya ɗaure cikinsa da wani abin ɗaurewa sai nake tambayar sahabbansa nake cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura cikinsa فقالوا من الجوع sai suka ce ai yunwa ce فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم, أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع sai yake cewa sai na tafi wajen abu talha wanda miji ne ga ummu sulaim sulaim yan milhan nake ce masa ya kai babana na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗaura cikin shi da wani abin ɗaurewa sai na tambayi wasu daga cikin abokansa sai suka ce min yunwa ce ta sayi hakan
فدخل أبو طلحة على أم سليم فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء sai abu talha ya shiga wajen mahaifiyata ya tambaye ta tana da wani abu فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم
sai ummu sulaim take cewa eh ina da wasu yan gutsutsuran waina da kuma wasu dabinai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kadai to to za mu iya bashi ya ƙoshi idan kuma ya zo tare da wani to ba zai ishe su ba
وذكر تمام الحديث anas ya faɗi ƙarshen hadisin
باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة babin da yake magana akan dangana da kamewa da tsakatsaki wajen rayuwa da kuma ciyarwa sannan kuma babin yana bayani akan eh, munin roƙo in ba larura ba ne
قال الله تعالى Allah yana cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikinta yana kan Allah
وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan dukiyoyin da za a ciyar to za a ciyar da su ne ga fakirai waɗanda suka kange kansu saboda Allah ba su da wani lokaci wanda za su je su nemi kuɗi jahili yana tunanin mawadata ne saboda kamewarsu za ka iya gane su ta hanyar alamarsu kuma ba sa roƙon mutane wani abu
وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah yana siffanta muminai yake cewa daga cikin siffofinsu su ne waɗanda idan za su ciyar ba sa yin ɓanna ba kuma sa yin ƙwauro ciyarwarsu tana kasancewa tsaka-tsaki.
وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah yake cewa ban halarci aljani da mutum ba sai don su bauta min.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Ba na buƙatar wani arziki daga wajensu kuma ba na buƙatar su ciyar da ni.
وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين ومما لم يتقدم amma hadisai kuwa to suna da yawa kuma da yawa daga cikinsu sun gabata a babubuka biyu da suke kafin wannan babun amma daga cikin hadisan da ba a ambace su a baya ba akwai
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس
wadata ba wai tana tabbata bane da yawan dukiya cikakkiyar wadata ita ce wadatar zuci متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Amr daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه duk mutumin da ya musulunta kuma Allah ya azurta shi da abinci hannu baka hannu ƙwarya Allah kuma ya sanya masa dangana da abin da ya bashi to tabbas ya rabauta.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال An karɓo daga hakim ɗan Hizam Allah ya yarda da shi yake cewa سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya bani.
ثم سألته فأعطاني sannan na sake tambayar sa sai ya bani ثم قال يا حكيم sannan ya ce min ya kai hakim إن هذا المال خضر حلو ya ce min ya kai hakim wannan fa dukiyar koren abu ne kuma mai zaki فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه saboda haka duk mutumin da ya anshi wannan dukiyar ba dan ya ƙara wa barna dawaki ba to Allah zai sanya masa albarka ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه duk mutumin kuma da ya anshi wannan dukiyar saboda kwaɗayi to Allah maɗaukakin sarki ba zai sanya masa albarka ba وكان كالذي يأكل ولا يشبع zai zama kamar wanda yake ci baya ƙoshi واليد العليا خير من اليد السفلى hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake ansa قال حكيم فقلت يا رسول الله hakim yake cewa sai na ce ya manzan Allah والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا na rantse da wanda ya yi koka da gaskiya ba zan taɓa neman wani abu a wajen wani ba har na bar duniya
فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا abubakar Allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana kiran hakim domin ya bashi rabansa daga daular musulunci amma sai ya ƙi yarda ya ansa ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله Umar Allah ya ƙara masa yarda shi ma yakan kira shi domin ya bashi rabansa wanda ake bawa waɗanda suke ƙarƙashin daular musulunci amma sai ya ƙi yarda ya ansa فقال يا معشر المسلمين sai Umar ya ce ya ku taron musulmai أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ya ku taron musulmai ina shaida muku cewa na bawa hakim ɗan Hizam haƙƙinsa wanda Allah maɗaukakin sarki ya koro ga musulmai amma ya ƙi ansa.
فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي Hakim bai taɓa yadda ya anshi wani abu daga wani ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Burda daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi yana cewa
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yaƙi mu shida
بيننا بعير نعتقبه
muna da wani a, muna da wani raƙumi wanda muke karɓa karɓa a tare da mu فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي
saboda haka a, har sai da ya jawo digadigai na suka ƙoƙe haka digadigan waɗanda suke tare da mu duk su ma suka ƙoƙe saboda tafiya a ƙasa domin mu shida ne muke da raƙumi ɗaya wanda muke yin karɓa karɓa a shi وسقطت أظفاري wannan haske da ya kai ah, gaba ɗaya fahata na suka faffaɗi فكنا نلف على أرجلنا الخرق mun kasance muna samun wani tsumma muna ɗaurawa a jikin ƙafafuwanmu فسميت غزوة ذات الرقاع wannan ya sa wannan yaƙin aka sa mai ah, yaƙin zata riƙa
لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق saboda tsumman da muka kasance muna nannaɗawa a ƙafafuwanmu قال أبو بردة abu burda yana cewa فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك abu musa al'ashari ya kasance yana ba da wannan labarin daga nan kuma sai yake abin ya dena وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه sai yake ganin bai kamata tun da ya yi aikin alkhairi ba ya dinga bayyana wa mutane.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه An karɓo daga Amr bin Tagrib Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi an taɓa zuwa masa da wata dukiya ko kuma wani abu da aka yi bato sai ya raba shi ya ba wasu mutane ya hana wasu mutane فبلغه أن الذين ترك عتبوا sai ya samu labarin cewa waɗanda bai ba su ba sun yi zargi
فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya yabe shi sannan ya ce أما بعد bayan haka فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل wallahi nakan ba wa mutum kyauta na hana wani والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي wanda nake hanawa ya fi soyuwa a gare ni fiye da wanda nake bawa ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع
wasu mutanen nakan ba su ne saboda kwaɗayin da nake ganin suna yi na dukiya da kuma cewa idan aka hana su ba za su iya jurewa ba وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير wasu kuma nakan ƙyale su saboda na san a cikin zuciyarsu akwai wadata da kuma alkhairi ومنهم عمرو بن تغلب daga ciki kuma akwai amurbi itagri قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم amurbi itagri yake cewa wallahi wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kaina ta fi min fiye da jajayen raƙuma masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu